أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد الفاتح الخاتم وعلى آله أكدم الذين السلام عليكم من دعوة كان كراتم من الديواني لقدار التعليم إذن بعمل ba. a karatunmu na baya mun kwana mun kare harafin wato wato harfin ba'i za mu tashi harafin da ke binsa shine harfin ha'i ya ce shekar islam yana cewa bismillahir rahmanir rahim سأعوت عن القيد الحسان ولا أصحو عن المصطفى المختار من نحوه أنحو مها أن فؤادي كل غير وإنه يثبت فيه الحق والحق لا يمحو فإن كثر الأقوام أكثر به فيبغي وإن فبيئي وإن فقي له الرأس والربح شتائي وسيف الدار ذكر محمد فينجه قصدي نعيم ذلكم النجح حباني مرادي فيه نهجا مقوما سياتيه مني المدح من بعده المدح أحسن برسي بصفاتي صفاته ولي مقوال في المصطفى لاسن كهو وماذا على برهام يثني عليك يا محمد عين المدي يا من له الفتح صفائي وأنسي إن خلوت لذكره ومن رامتني سلام حبي له الويح صلاة وتسليم على خير هاشم وآل وأصحاب به يجتلي الروح حق قدر من دار العظيم شكل الإسلام وسعادة الأنام مولانا الشيخ إبراهيم يسأل الله قارا مسير دا أولا هرشي نهائي yana cewa sahautu anil gidil hisani wala asu yadda kowane namiji Allah ya jarabi maza da son mata kiyawawa wato in an ce ridu ismu jam'in ne na gaida'u ridu a ƙa'ida na larabci idan suna ya ginu akan af'al ma'ana namijin kenan yanzu wannan gaida'un da za a yi masa namiji da za a yi wa lafazin suna namijin gaida'u sai a ce agayyad in ya ginu akan haka kamar yadda baida'u gaida'u abiyad haka gaida'u sai a ce agayyad da za a yi masa namiji to jam'insa gidu kamar yadda jam'in farare ma abiyad baida'u sai a ce bidun yadda wani maridun haka kuma datis idan ya ne ya zo a matsayin harafi na uku a sunan in ya ne ya zo abiyar agayar gaida'u jam'in abiyar baida'u bidun to idan kuma wauni ko kuma wani harafin daban ya zo a matsayin harafin na uku to still dai haka bina'in filin zai zama amma jam'in zai canza misali asom wato kurma wanda bai ta matar sai a kira ta samma'u mai ciwon kurmantaka wanda ba ta ji akharas daidai ko abukan ta matar sai a ce bakama ko harsau a'ama makawo namiji mata kuma sai a ce wata amyau to da yake a nan da asanmu da abukanmu da a'ama duka harafi na uku a'a ma mim ne a nan asanmu ma'ana dai ba ya bane tunda ba ya bane to in jam'in su ya zo da rufu a jam'in ke zuwa ba kamar bidu a nan da da gidu ba sai zo a ya summun jam'u asammin bukumun jam'u asammin kuma jam'u samma'in a lokaci guda idan kurame maza ne ko kurame mata duk summun za a ce haka bukumun jam'u abkamin kuma jam'u bakama'in haka umyun jam'u a'ama kuma jam'u amyayi kamar yadda in abiyar fari idan ta mata ne a ce bai za'u jam'insu kuma bidun walau fararen maza ne ko mata bidun za a ce kamar yadda nan gidun haka ahawar mutum mai manyan idanu farin mai idanunsa farin fari sol bakin baki kirin fari idansa fari sol bakin baki kirin sai a ce masa ahawar ta matan sai a ce mata haura'u jam'in su sai a ce hurun mutum mai manyan idanu ana kiransa a'ayan ta matar mai manyan idanu a ce mata aina'u to kaga wannan ma a'ayan harafi na uku ya ne to sai a ce a'ayan ta matar kuma aina'u in za a ije misa ce ainun shi ne ƙur'ani ke siffanta matan aljanna wa hurun ainun ka amsalin lu'lu'il maknun hurun jam'u haura'in ainun jam'u aina'in ka amsalin lu'lu'il maknun to shehu yana cewa to gidu jam'u gaida'in wato mace mai tafshin jiki mai mai kyan jiki mai tafshin jiki ita ce ga idawu mace mai kyau mai kyan jiki mai tafshin jiki yana cewa yadda kowane namiji yadda kowane namiji Allah ya jarabe shi Allah ya jarabe maza da son mata to na ɗabi'a soyayya irin ce sa muke aure da sauransu to matan da suka shahara wajen kyau matukan kyau duk soyayyar da zai shiga tsakanina da su na kan farka watsake daga soyayyansu in fita daga soyayyansu amma har abada wala asu ban taɓa farkawa na watsake daga soyayya na al-mustafa wato zaɓiɓɓen Allah ne Muhammad sallallahu al-muhtari zaɓiɓɓe man nahawahu anhu wanda ta inda duk ya nufa ni ma nan na nufa shi yake duk ta inda nan sallallahu ya nufa shi ma ta nan ya nufa bai taɓa ɗaukar hanya daban da hanya annabi sallallahu alaihi wasallam ba maha an fu'adi manzala tsarsan ya shafe daga zuciyata kulla gairin wato soyayya annabi annabi muhammad sallallahu alaihi ya shafe daga zuciyata kulla gairin duk waninsa bana tuna bana jin waninsa a zuciyana shi kadai nake ji alaihi salatu wassalam wa innahu sani shi ma yake alaihi salatu wassalam yusabbitu fihi alhaqqa wal haqqu la yamhu yana da tabbatar da gaskiya ne wato soyayya na da tabbatar da gaskiya wajen wajen mutum ya zama ya bi Allah ya bi alkur'ani ya bi musulunci to soyayya annabi sallallahu alaihi wasallama ya tabbatar da wannan dalili saboda duk takalif na addini in ka zo aikata su in ka tuna kana koyi da wanda ka fi so ne ta ga mutane ko ba lada ko ba lada suna koyi da wanda suke so ko ba lada misali zan bada za ka ga wani ɗan rawa ya yi kitso ya yi wani aski ka ga fans ɗinsa a ko'ina a duniya sun fara kwaikwayonsa da wannan kitso da irin wannan aski wani ɗan rawa zai sa wata taguwa wata riga trademark watakila na wani kamfani ko na wani abu ko wani ado za ka ga duk masoyansa musayin wannan ɗan rawa ko kuma wannan celebrity ɗin ba lallai ɗan rawa ba kowane irin celebrity ko da ɗan fim ne ko menene shi ko da ɗan ƙwallo ne za ga fans ɗinsa sun je sun nemi irin wannan kayan suna sawa ba suna sawa Allah ya ba da lada ba ne ba suna sawa don Allah ya sa su yi kyakkyawan ƙarshe ba ne suna sawa ne don soyayya ko ba lada shi soyayya bai da sakamako sai soyayya innal ladzina amanu wa amilus salati sayaj'alu lahumur rahman wuddan wanda suka yi suka yi kikkiawan aiki to sakamakon da Allah mu zai samu soyayya zai sa soyayyar su a zukatan bayan su shi zai so su kuma zai sa son su a zukatan bayi shine wancan hadisin da annabi sallallahu alaihi wasallam ke cewa in Allah ya so bawa idza habballahu abdan nada jibril fa qala inni uhibbu fulanan fa ahibbahu فينادي جبريل في آل السماء إن الله يحب فلانا فأحبوه فيجعل له القبول في الأرض أو كما قال إما هذا معناه من ذا الله صلى الله عليه وسلم جدا إن الله يسوبا وسي كرا جبريل جبريل نسوبا وأنا وأنا كما كسوش sai jibrilu kuma ya kira mutanen sama mala'iku duka ya ce Allah yana son wani kuso shi sai sai ya sa musa karbuwa bayan ƙasa da ita soyayya ba ta da sakamako sai soyayya saboda ta fi ƙarfin a sai ta da kuɗi a biya da kuɗi a biya da Allah ko da aljanna ma in ya zo biyan soyayya ma yakan biya da abin da ya fi aljanna shine soyayya soyayyar ta fi aljanna soyayyar Allah ta fi aljanna da shine zai baka yardan Allah yardan Allah ko na sama da aljanna yuzabbitu bil aqwal haqqu la yamshi kuma gaskiya bai guguwa gurbinsa bai tafiya fa in kasara al aqwamu aksaruhum bihi idan ko uksiruhum bihi idan mutane suka yi gasa da ni wajen tara abin duniya ko wajen tara ya'ya ko mata ko dukiya ko mulki ko ƙarfi ko menene ni kuma da annabi zan zo a matsayin abin gasa na alayhi salatu wasalam a nan ne kuma zan wuce su a yawa a yawan abin da suka tara don komai suka tara bai kai takalmin ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fabai'i shau yace ciniki na saidawa na wa fa'i da kashe kuɗi na lahur ra'asuwar ribu da uwar kuɗin da riban duka na manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam shita'i lokuta na na hunturu ko saifi da lokuta na na bazara gaba ɗaya zikru muhammadi gaba ɗaya lokutan hunturu da lokacin bazara kaga duka lokacin shekara ba wani abu nake banda an bato annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fayan jahu qasdi anan sai kenan manufata sai ya sai ya sai ya nasara saboda albarkata annabi sallallahu alaihi wasallam zalikumun nuju zalikumun nuju ya ku yan wa abun magana wato wannan shine babban nasara shine babban nasara habani muradi fihi nahajan muqawwaman sayati min almadu min badi almadu na samu abin da nake so wato ya bani abin da nake so manzo sallallahu ya bani abin da nake so na in samu a cikin wannan soyayya na samun shiriya hanya miƙaƙƙiya a tattare da shi ka so wanda yake miƙe a hanya kana jin sa sau da ƙafa ma'ana kenan in an je lahira ma ka san inda ka sauka sayati min ni ko na alƙawarin Allah ya so sayati min nilmadu kullum yabo zai rika zuwa masa daga wuri na alaihi salatu wasallam min ba da hilmadu bayan yabon ma wani yabo wa hasinu dirsi ina goge takaddata ta rubutu ina gyara ta dirsu shine takaddar da ake rubutu a jiki a goge a sake rubutawa shine ake masa dirsu o hasinu dirsi ina kyautata takaddata ta rubutu saboda ina kyautata takaddan ina gyara ta da mene duk sifati da sifofi sifati sifofin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wajen rubuta sifofinsa da yabonsa walimi walun kuma Allah ya hore mu harshe maganin ne fil mustafa a cikin manzo Allah sallallahu alaihi wanda yake iya yake da fasaha ne ban annabi sallallahu alaihi lasinun mai fasaha harshe mai fasaha kohho wato ina da Allah ya hore mun zalakan harshe da kaifin fasaha wato tacacciyar fasaha da ba ta da surki ne kohho wa ma za ala barhama yusni alayka ya me yasa mun barhama ne kan radiyallahu ta'ala anhu yace me yasa me barhama ne yusni alayka ya muhammadu yace ko kuma me barhama ya rasa me zai rasa in ya zama ya sadaukar da dukkan lokacinsa ko da yaushe ya zama yabon ka yake sallallahu alaihi wasallam ya muhammad ya ya mai wannan babban suna muhammad ainul madi ainul madi wanda shine ainihin yabo domin idan ka dubi kalmar muhammad wato za ka ga madaha daga hamida ne aka ɗauko shi muhammad an ishtiƙaƙinsa daga kalmar hamida ya gode muhammad abin godiya to in ka ɗauki hamida da madaha duk harufan iri ɗaya ne sak canja musu wurin zama aka hamida da madaha in ka rubuta hamida in za ka canja shi zuwa madaha haruffa biyu na ƙarshen kawai za ka ɗauke ka maido su farko ya zama da su aka fara sai ya zama mai madaha ha na hamidan nan dai idan ka rubuta hamida madaha kana so ka maido shi hamida harafin ƙarshe na madahan nan za ka ɗauke ka maido shi farko sai rubutu ya canja zama ne hamida da ka da hamida da madaha haruffan sak iri ɗaya wurin zama kawai aka canja musu hamida ya gode madaha ya yabo to kaga duk sunayen manzon Allah ne sallallahu alaihi sunan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ne dauka ainal madi kai ne ainihin yabo sallallahu alaihi wasallam ya mallahu fatu ya wanda Allah ya bashi buɗe ya ce inna fatana laka fatan mubina da ya gafira laka Allahu ma taqaddami zanduka ma ta karauci mani wato alaika wa dika sallallahu alaihi wasallam nasaraka Allahu nasran aziza safa'i wato lokacin nan da yake tace wanda bayi da surki da bacin rai wa unsi da ɗebe kewa na shine in halautu da zikri in na keɓe ba ni ba ko tattare da ni ba abin da nake sai an bato annabi sallallahu alaihi wasallam babu lokacin da nake jin na ina cikin tacaccen lokaci ina cikin ɗebekewa wa man ramata anisar muhabbi duk wanda ya nemi ya dauke wannan masoyi shine barhama ya dauke masa kewa wai dan ya ɗebe masa kewa bayan shi kuma zama da zama dan yaban annabi shi ɗebe kewa to lalle lahul waihu lalle ina tausaya masa wannan abin tausayi ne zai sha wahala salatun tsira wa taslimin da aminci wato salati da aminci ala khairi hashimi akan fiyayyen ba hashimi alaihi salatu wassalam wa alin da iyalansa wa asabin da sahabbansa biya da wannan salatin ya Allah ina roƙinka wato ya ji talin ruhu ya zama ruhina ya samu kashafi wato yana bai da wani hijabi ya zama yana gani abin da aka rufewa idanu ba sa gani ni ruhina yana gani za mu kwana ne insha Allah Allahumma salli ala sayyidina Muhammad al-Fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasir al-haqq bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun salamun alal mursalin assalamu alaikum